المثل الرابع والعشرون ما أدل عليه من الغيوب وما يكون من ذلك ذاك جي أبن دا الله يسن كاير دا النبي من الغيوب ندنغني دا غيبوبي من الغيوب نغيبوبي وما يكون دا أبن دا ننغب ذي كسن شيء والأحاديث في هذا الباب بعض لا يدرك قعره
wal ahadithu kuma sauraro kun ga hadisai fi hada lababi a wannan babi na yadda Allah ya tsinka yadda annaba gaibu daga gaibobinsa barin wannan kogi ne la tudriu qarahu ba a rinkan zurfin sa ba sai dai abin da aka yi kur eh dan abin da zai faru daga nan har ta yin kiyama Allah ya sanar da wannan annabi namu ba za a iya rinkan zurfin sa ba wala yunzafu gamruhu ba a yayi zurfin sa yi kun kun ga masa
وهذه الموجزة من جملة موجزاته المعلومة على القدر kaga malai ji wa hadhihi jumlatu wannan jumla na abin da za a zo da shi min jumla yana daga jumla mu'jizati na mu'jizar wannan annabi na ma'lumatu abu ne sananne alal kadai ga an yi kadai da shi abin da yake boyayye shine a dariqul yaqiniya
alwasil ilaina kabaruha ala tawatur li kasrati ruwatiha
alwazil ilaina ta yadda wannan lamarin ya sadi zuwa gare mu kabarwa labaranta akan hadisi ne mutawatiri li kasrati ruwaya ji dan marwaita hadisin suna da yawa ai bilafu mubaniya addalatu wa ittifaqi ma'aniha ala al-ittila'i ala al-ghaib ittifaqun saboda dacewa da ma'aniya ma'anonin sa ala idlai dangane da tsinkaye ala gaibi ga gaiba ai ala idlai sallallahu alaihi wasallam barul mugayyibati an Allah ya tsinkayar da annabi wasu bangare daga cikin gaibobin Ubangiji.
حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفحري إجازة وقرأته على غيره قال أبو بكر حدثنا أبو علي التستري حدثنا أبو عمر الهاشمي حدثنا اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
wanda ya mana hadisi imamu ne limamu ne sunansa abubakar dan muhammadu dan walidi alfihiri dan kabilan fihirawa mutumin birnin dardushi ko da kana tambayar sunan garin su mutumin birnin dardushi ne ijazatan ya mana ijaza wa qara'atu bayan nan ko mun karanta ala gairi ga wani sama kamar yadda jiya muka muku magana suna da yawan malama kowane fanni qala abubakar ya abubakar dan da yake faɗa mutumin birnin dardushi ya ji hadasana abu ali tussari abu ali tussari ya mana hadisi shigo ji hadasana abu umara abu umara ya mana hadisi alhashimi ba hashiman dangi hadasana lu'ulu'i lu'ulu'i ya mana hadisi hadasana abu dauda abu dauda ya mana hadisi hafizul asar shine ma hadisin hadisin zamaninsa صاحب السنن وإنما أسند المسنن هنا من حديث أبو داود عن حذيفة رواه عنه أو رواية الشيخاني لما روى عن طريق الآخر malamai sun yi bayani suka ce yadda Allah ya hore wa Abu Dauda hadisi kamar yadda Allah ya hore wa Annabi Dauda bakin karbe haka Allah ya hore wa Abu Dauda hadisi to Abu Dauda shine yake mana bayani yace hadathana Usman ibn Abi Shaybah malaminsa malam Usmanu dan abi shaiba ya maza hadisi ya hadisna jarir jarir ya mana hadisi an al-amashi daga amai sunansa Sulaiman dan maharani an abi wa'il ya ji daga aba wa'il sunansa shagiu dan salama al-asadi dan kabilan azdiyawa al-kufi mutumin birnin kufa shi ma babban malami ne ya ya samu ilimi mai yawa an huzaifatu bin yamani ya ji daga huzaifatu dan yamani wanda yake rike da sirrin wannan annabi namu kala yace da mu ya aka yi kala qama fina كما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
kala kama bina annabi ya tsaya cikin mu yana mana kudu ba ko wa'azi a ce annabi ya tsaya cikin mu ya ka ji daɗi to ko a zahiri ba mu gani ba a ma'ana mu ma annabin yana cikin mu a zahirin ne dai ba mu gani ba amma ma'ana yana cikin mu saboda nafi na qur'ani dan qur'ani yace wa alamu annabikum rasulullahi kaga fina rasulullahi kenan tunda da mu ayayye kenan wa alamu annabikum rasulullahi annabi yana cikin wuta zuciyanka ka dinga hararowa in ka zo irin wannan gurin ka dinga hararowa a zuciyanka ba kamar muna zaune ga annabi eh dan duk inda aka kama sunan annabi yana gurin kar ka yi da wasa ka dinga hararowa yi kuma al'ada duk wanda kake son sa kana ganin sa to in ba ka ganin sa ka fi son sa eh in ba ka ganin sa ka fi son sa ka narke ka yi ga jazaba ka ji dare da rana sai ka wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh ko ba ka ganin kai annabi yana ganin sa duk lokacin da aka maso nan sa ruhin annabi yana gurin shi yasa shehu Muhammad Tijani Abul Abbas yace in za mu yi wazifa mu shimfida wannan falin kyallan da ruhin annabi da ruhin shehu Tijani da sayyidina Abubakar da Umar da Usman duk suna gurin in za a yi jawhar da kamala ko kai wani irin zama to ka canja daga an zo jawharan nan in an zo bakwai to shi wata jari fa ita annabi yana gurin in dai kuna jawhara ka zo bakwai ko wani zama kai mummuna ka giya annabi da sahabbai suna gurin to kuma duk lokacin da ake zikiri ko ake wa'azi ko ake ba da ilimi da kyakkyawan niyya an zauna to in Allah ya da an kama sunan annabi annabi yana gurin saboda haka mu dinga hararohi da idanu na zuci ba da idanu na kai ba su wannan sahabbai sun gaye da idanun kansa kuma bayan suna hararohi da idanun zuciyar in ka je kan gadon ka za a kwanta kar ka dawo barci ya dauke ka ba ka dinga tana shugaba eh ka narke cikin tunanin annabi ka ce da ma muna tare da annabi da mun ta yi yaki in ka tana labarin yakin badar ko yakin tabuka ko yakin uhudu yakin da annabi ya nasara kowanne ma ya yi nasara wanda aka yi hada ma ya yi nasara to saboda haka sai ka nuna murnan ka wanda kuma ka ji ba a ji daɗi ba ko an yi wani abu to tausayi ya kama ka kai kadai ka dinga yin kuka an san annabi ya raza ka ji kana kuka dan so kuma in ka raza annabi saboda bakin cikin rabuwa da annabi ka dinga kuka kai kokari dai rayuwar ta ka ta kare ko na ce rayuwar namu ya kare akan kaunar a tafi akan haka eh ana nan ana murginawa in dai mutuwa ta zo to Allah da mutuwa za ta zama hutu eh muna kaunan manzon Allah mu je lahira sai an girmama mu ma wallahi matsayi za a bamu babba in dai da wannan kaunan aka je gaban zaki dama abin da Allah yake so a so annabi eh kuma a riko da sunnan annabi a lahira a je gaban Allah Allah ya ce da annabi ya rasulullahi ga mutananka a nuna mu ai buri ya cika yi mana hawa uku ne hawa na daya ko a lahiran daraja ya kai daraja kuran a inuwantar da kuwa inuwan al'arihi dan da ba wani inuwa sai wannan inu na biyu kuma in ba a samu hakan ba a yawon nila ne a nan an je ga annabi ya yi magana kayan naka na lada sai da rinjaye na alhaki in ka je firari tsallakawa ma annabi yana gurin wanda ya mutu a kabari ma annabi yana gurin wasu darajar haka ne wani kuma duk wanda ma za a manta da shi sai an ji an jefa ya wuta daga baya annabi ya je ya fito da shi ko bayan an je baka wajen annabi ya fito da kai ko kuma a guraren da za a je a yi cike cike ka za annabi ya fice ma gaba ko kuma a'a da farko ba ya wahalan ba dai aka tsira sai ka kowane daraja ne amma na farkon ita muke nema a ce da mu ba jazayi ba hisabi a ce a zo a zauna a ce ku jira annabi ya ce ku zauna anan mutanensa ne eh zai je a gama ciku ya dawo can an jima ya dawo ya ce to jama'a na an gama ga zai yau tijani bayan Allah na gari mana ga malaman mu ga shehunan mu su ce ya rasulullahi yaya a an gama yi al'amarin kuɗin mun gama komai yanzu dai ku jira dai kaɗan ya rage kaɗan ya rage ana tsaye ka zauna ka taya a ce to shikenan an yi kiliya ne jama'a wai na za mu je ne gurin hisabi ya ce ku da kuke da shugaba ai ba inda za ku je ai aljanna za ku je a ce ba hijabi ba hijabi ya ce to yi kenan annabi ya fice gaba yi eh manzon Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ji ya gana da Allah akan lamarin ku saboda ku zo ku tafi ku zo ku fi aljanna dan ka san idan farko annabi zai je da mutum dubu saba'in kowane mutum ɗaya kuma sai ya rike dubu saba'in annabi zai ga aljanna da mutum dubu saba'in kowane ɗaya sai ya rike dubu saba'in daga nan kuma sai a yi dafi shi ne higan farko a zuwa annabi ya jijjiga kofar dan ba kwankwasawa zai yi ba in ka gana kwankwasa gida ba mai gida ba ne yi jijjigawa zai yi mala'ikan sai hankalin sa ya tashi ya ce waye ne a kofar yake jijjina sai a ce da hi a jijjiga mana a buɗe kyauran aljanna annabi ya fice gaba malaman mu da shehunan mu su fice gaba mu fice gaba a yaga da ma higan farko ai muke bukata kuma ku roki Allah ba a aljanna ma gidanmu ya zama yana kusa da gidan annabi yi mana gidanka yana kusa da gidan manzon Allah duk da dai a dadin ake ai gidanka kusa da gidan manzon Allah ka ji dadi mun ji dadi nan gidan Abubakar nan gidan Umaru nan gidan Usman gidan Ali akwai dadin da yasa muke cewa gidan ya zama kusa da gidan annabi in dai aljannan kake za ka zo ziyaran annabi amma gidan naka yana kusa da gidan annabi ya fi saboda akwai manyan bayan Allah in sun tayi ziyaran annabi sai gidanka za su zo su fice imana ga sa annabi Nuhu ga sa annabi Ibrahim ga sa annabi Musa ga sa annabi Isa ga su sayyidina Abubakar sayyidina Umaru sayyidina Usmanu sayyidina Ali ali Jafaru ali Aliyu ali Aqil ali Abbas manyan waliyan Allah irin su shehu tijani irin su shehu umar huti bayan Allah na gari in gidanka yana kusa da gidan annabi ta kofar gidanka za a zo a ji a ga annabi eh nan da nan in kai sa ma wani ya zo gidan naka ya huta kafin ya je ganin annabin kuma idan an tayi daga ganin annabi kai in ka tayi zuwa ba wahala kafin wani ya zo ba ka je ba ba ka ga ko a nan duniya ne me yasa ake so a sai gida Abuja ba wani abu yasa ba gidan yana kusa da gidan shugaban kasa ne yayi yi mana in kuma Allah ya sa abujan kana da dan kuɗi ka je a sokorot ka je ka sayi gida to kaga ministoci da gwamnoni ai ta kowar gidanka za su dinga jiniya suna ficewa ganin shugaban kasa ba zai baka wahala ba ga gwamna ga sanata sai ka gaya sanata kana son ganin mai gida sai ka gaya wa gwamna ka ce kana son ganin mai gida tunda dai ta unguwanka unguwan ku ne da su kuma idan an killace unguwar ba kowa yana shiga kai kana unguwar ina fata kun fahimta kawai wannan ma ana ganin da daɗi yanzu lokacin da dila yake Legas da kana da gida cinkan aila ya ka gani cinkan island inda ka yi gida gun ka gani duk gidan gwamnoni daga gwamnoni sai ministoci sai sanatoci nan da nan za ga shugaban ƙasa su masu wannan ma suna jin daɗi bare gidanka yana kusa da gidan shugaba a aljanna mu aljanna ma ba ita ce ta dame mu wallahi aljanna ma dalilin da yasa za mu shiga wallahi idan mu je mu ga annabi ne kura eh dan an ce baya aljanna wallahi ba ruwan mu da ita eh yi saboda kowane abu ana neman abu ne abu yanzu mutum ne aka ce zai samu kifi aka ce kifi a ruwa yake to kaga muna shiga ruwa dan kifin ne in ba dan da kifin a ruwa ba ba ko ya ina ruwansa da ruwa a tsakani da Allah me yake kai su kawai kifi a ruwa to kaga da kifin a tudu yake ai da bakwari ba zai ga ruwa ba ko tsakani da Allah yanzu wanda zai fita farauta in ya san ajejin ba zo mu ya fita farauta ai abin da yasa yake taga jeji da yawa har a daukar naka ake yawo da su ba dan komai bane saboda sa rai da gada ko sa rai da zomo ko sa rai da barewa yi yasa ba farauta yake farauta ne ko to ba zo mu da za mu je aljanna ai mun fito ne dan mu je mu nemo wannan yi ne dalilin mu na ga aljanna wallahi burin mu mu je mu nemo annabi Allah ya ba mu annabi aljanna ga ga annabi ai ne dadi mu gun mu wai ba ma dan hurul aini ko kayan itacen ba dadan mu mu ga annabi Muhammad mu je mu zuga gidan manzon Allah muna fadanci muna fadanci malam annabawa suna zaune mu ma mu more dan akwai wani hauhin mu wanda wallahi wannan hauhin ba za mu more ba sai mun je aljanna eh ya za mu ga kokari ma karantar littafin da ake kiransa da jari wa tarilu kuma ku nema ku karanta a jiki za ka tada mutum dubu saba'in dubu sittin da jari wa ta'dili da ta'dibu ta'dibi da kuma ta'dibul kamali fi asma'ir rijali da kuma dabaqatul sahaba da ma'ajamin sahaba wannan ku neme su da sayarul alamin nubala ku nema a nan ne za ka san mazaje hausa suka ce sabo da maza jari a nan za ka ga sunan wane wane wane wallahi manyan waliyan Allah zai katar da mutum dubu saba'in sahabban annaba za ka da sun kai dubu talatin gawa ne gawa ne duk abin da ya sa muka san su ba dan komai ba saboda mu je lahira in mun gani mu ce wane mu ma mun rama a duniya ka zauna kun yi annabi fadanci mu ma gahi nan muna yi abinda abinda burin mu annabi ya ce me burin mu ce a duniya zo muke mu yi zaman sabantaka ba mu samu ba ya rasulullahi fadancin sabantakan da mu samu a duniya a nan za mu yi a gaban annabi mu ma sahabbai ne kai ma sahabi ne ni ma sahabi ne mu zauna kar ku koma gidanku sahabanci za a yi sabo muna gaban annabi annabi ka aike mu duk da aljanna ba a yake dai inda wani hidima ne da ake yi ba mu sani ba sai mu tambaya ya rasulullahi an ce ba hidima a duniya ba mu samu ka aike mu ba ba mu samu a duniya mu rike ma ruwan alwala ba ba mu samu mu rike maka abin nan takalmi ba ya rasulullahi inda wani hidima da ake a aljanna mu ba mu sani ba ka gaya mana na duniyar da ba mu samu mun yi ba a nan mu zo mu rama shi ne daɗin aljannan ai mu je gidan annabi mu zauna in mun tayi ko mu je gidan sayyidina ali mu tambaye ya labari mu je gidan sayyidina Umaru mu je gidan sayyidina Usman sayyidina Ali mu ta zama da su Imam Maliku sa Abu Hanifa Hanbali Shafi mu je mu samu Shehu Tijani mu je Shehu Tijani ga bayanin da ka gaya mana mu ta samun labari a gunsa eh mu je mu da Shehu Ibrahim mu je mu da su Shehu Jibrima ai ta zama duk firan na annabi ne mu aljanna ma sai mun yi kara miliyan dubu muna firan manzon Allah kullum so muke mu je mu sayi mu burin mu zo muke mu je mu san manzon Allah mu je mu san annabi Muhammadu eh mu neme ka san abin hawan hawa ne da farko a nemi annabin idan mun neme yi kuma Allah ya ba mu yi idan mun same yi to anan ne fa muke so kuma mu san shi yawwa dan abin hawan hawa ne wai ba haka ake zama sai ka samu abu ka nema ka zamu sannan ka san abin to yanzu muna jadawalin nema eh Allah ya bamu muwafaka mu neme yi in mun neme yi Allah ya bamu yi to nan gaba kuma sai mu san shi idan mun san yi kuma ila yau mu zama hadimansa in mun zama hadimansa mu zama na kusa da shi kuma sannan mu samu yardansa eh ya rasulullahi yardanka muke nema ka san aljanna komai zai tafi amma ban da yarda shi yarda sai ka yi ga aljanna ma za ka neme shi mu samu yardan manzon Allah dan a cikin yardansa ake samun yardan Allah in ka samu yardansa to ka samu yardan Allah to saboda haka yi ne wannan zuban da muka yanzu duniyar da muka fito nema yanzu muna kasuwa yauwa ribar da muke so mu ci Allah ya ba mu annabi idan Allah ya ba mu annabi ko mu san annabi mu abin da yasa muka zo duniya zaman duniyar ribar mu muna so mu samu ribar kenan Allah ya ganar da kai sai ka gode wa Allah sai ka gani Allah ya ganar da kai sai a kawo ka cikin wannan tawagar wannan taron kan kana zaune a nan kai ba mutumin banza bane fa abun Allah kana da matsayi eh ayi irin wannan taron gurgurun mutane tsalla ba wani mai wa wani hasada ba mai kyahi ba mai tunanin duniya malam mutane tamil da ganin fuskar su kaga fuskar salihai malam fuska wasai ba wani ɗaure fuska kowa kan koyinsa yana kyalli mu gode wa Allah tukunnan ma tukunnan ma mu yi ta tafiya haka rufin asiri kan rufin asiri in Allah ya da walwala za mu ci gaba da yi muna nan a gonan da ba rani malam ba damuna mu kullum tsinka muke Allah ba rani ba damuna mu tsinki wannan in mun tsinki wannan in wanda ya faɗi za ka ɗauka to wani kuma yana nuna ga wani kuma ya yi ɗanye nan kuma gafare nan kuma ya zuba a ƙasa mu haka muke yanzu Allah mun gode ma jama'a ku baro abin da kuke ku so annabi Muhammad idan a bayyana mutane gaskiyar al'amari malam ka san dan boko in bai sani ba gani yake in baka dauka albahi kaman ba za ka rayu ba to a gaya masa ba ma daukan albahi eh kuma takarda na certificate ɗinka in ya faɗi kana kuka mu ba mu da hima ka daina tada hankalinka ni ta takarda na ya bata eh, takardar ka ya bata mu takardar ma babu wannan takardar da kake cewa ta bata babu kai ta tada hankalinka kana cewa ya ci jarraba wai ana nuna mutane takardar ka yayi kyau abinda abinda rayuwa ke cikin wahala ku tambaye ni mana rayuwarka sai ta gare kuma ka nemi aiki mutane suna neman hutu abin da sai ka ƙara rayuwanka ya kara ashirin da biyar kana karatu takardar ya wuto ka kama a ran nan wai kuma ka kama aiki mutane huta suke kai kuma kana ji aiki kake nema ka ji wani irin bala'i shekara ashirin da biyar kana karatu kuma kana neman aiki to mu hutu muke nema ba wani aiki da aiki ba wani aiki ba ɗaukan albahi ba salare ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه a wannan tsaye wanda annabi ya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi daga nan zuwa ta yin kiyama sai da annabi ya faɗa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a bar kaza wallahi babu abin da annabi ya bari daga nan har ta yin kiyama sai da annabi ya bada labari tun daga farko har ƙarshe saboda haka jama'a mu gode wannan annabi namu kuma Allah ya saka annabi da alkhairi ba dan albarkacin annabi ba duniya fa da ta da ta tashi ya ta tashi kowa ka gani albarkacin sa yake ci da mutumin da yake musulmin da kafirin da munafikin kowanne alfarman annabi ne yi kafiri ba dan da annaban ba ba zai kafircin ba mumini imanan ma imanihim munafiki ba dan da annabi ba da ba dauke masa shari'a ba ta ɗauke masa hukunce-hukuncen shari'a a kansa ba gayi wutan zai ji amma tare saboda wannan kalma na la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam to malam usman shafi na nawa ne ban ga gudun ba amma
حفظه من حفظه ونسيه من نسيه
ya ce na manta wanda na manta amma wanda zan faɗa kuma na faɗa abinda na rike na rike wanda na manta na manta mhm.
قد علمه أصحابي هؤلاء amma wayannan wanda muke zaune da su sahabbai na yace duk sun sani yace wayannan babu wani abu da zai buya gare su na'am وإنه لا يكون منه شيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه
to daga nan fa arabahu fa zakara ya ambata masa kama yadhkurur rajul kama yanda mutum zai tuna da fuskan dan uwansa idza gaba anhu yayin da ya fakun summa idza ra'ahu yayin da ya ganye arabahu kuma zai san shi ثم قال sai حذيفة ku zai badal yamani ya ce da mu ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا ya ce ma dare wallahi ni dai ban sani ba anan sai a sahabi wai sauran almajiran namu ma sun manta ne amta na su a ko mantar da su aka yi mantawa suka yi ne a ko mantar da su aka yi mhm.
والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم
wallahi yake na rantse da al ma da raka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi fa bai bari ba mhm.
من قائد فتنة إلى أن تنقري Ai, الدنيا duk wani wanda zai ja fitina ya zamanto zai zama komanda na jan fitina daga nan hata yin kiyama ya ce wallahi sai daga ɗaya aka bayyanar da su hata ya bulugu annabi ya faɗa wane a zamani kaza zai tada fitina wane zamani kaza zai tada fitina har ta yin kiyama annabi ya faɗa duk abin da kaga ana yi a yau sai da annabi ya faɗa da wanda yake Nigeria da wanda yake gabacin Nigeria da wanda yake yammacin Nigeria gaba ɗaya annabi sai da ya faɗa ba wanda ya bari ya faɗa duk abin da zai faru a Afirka gaba ɗaya ya faɗa abin da zai faɗa a gabar China Rasha Canada South ah, wajen America sannan kuma Latin America South Africa, Africa, Jaziratul Arab, Australia, India, ya kewaye zuwa Japan, Germany, Hong Kong, China, Korea ta kudu ta arewa annabi ya faɗi komai. Babu abin da annabi ya bari tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshensa. Ya faɗi komai ya gama. To bari mu sallami wannan bakin namu ko. Eh malali zo mana madallai.
بلغ من معه ثلاثمائة فسائدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته to sannan yake ba mu labari ya ce ila an can ƙariyar duniya har zuwa ƙarewar duniya ya bulugu man ma'ahu sai da ya kai ga wanda suke tare da shi talatan ya ta annabi ya lissafa aƙalla ya kai mutum ɗari uku fasa'ida ko sama da ɗari uku illa kada sammahu kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana lana aili ajalina dalilin bi ismi da sunansa wa isma bihi da sunan babansa wa kabilati da kabilatarsa ya aka yi وقال أبو ذر malam abu zarri ya faɗa a ruwayan imam ahmad da ɗabarani da isnadi kyakkyawa da abu ali da ibn manihi da abi darda'i radiyallahu anhu qala لقد mhm.
تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
daga da hakika tarakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ya bar mu amma Allah zai gama mu da hili وما يحرك دائر جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما fama a raga da'iran babu wani tsuntsu da zai motsa janayi da fukafukansa guda biyu a sama illa zakarna minhu wallahi sai ya tuna mana ilimin sani wanda muka samu daga gurin wannan annabi namu Mm.
وقد كرج أهل الصحيح والأئمة To, manya-manyan malamai ingantattu buhari muslim abu dauda ibn maja ibn hibban ibn kuzaima imam hakim duk sun fito mana da hadisi wal ayin da manyan shugabanni Mm.
ما أعلم به أصحابه صلى ما أعلم به أصحابه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ma alama bihi na abin da aka bada labarin ashabu sallallahu alaihi wasallam min ma مما وعدهم به من ظهوره على أعدائه daga abin da annabi ya musa alƙawari ya ce in Allah ya da za ku yi nasara akan maƙiyanku Mhm.
وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق Fata maka da budin da aka samu na maka ta kasisi bi adama ta amini wa haza mai marwa wa shekani wa gairihima wa baitul muqaddas da budin baitul muqaddas da yaman wa sham da sham wal iraki da iraki wanda aka zo da hiya aka yi وظهور الأمن أتى تذعن المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله
kaji wa zuhurul amn da bayanan amincewa da aka samu an samu wato bayanan amincewa hata ta an mar'ata har mace za ta kama hanya ta ci gaba da tafiya daga birnin hira ila maka zuwa ga maka la ta kahu ba ta jin tsoron kowa illallahu sai dai sarki Allah Mhm.
وأن المدينة ستغزى
annabi ta da sani za a yaƙi madina a zamanin wannan ne aka yaƙi zamanin yazid dan ma'awiya kun ji dai abin da aka yi ko abin da yayi yayi ba abin da zamu iya cewa Mm, Allah ya saka mutanen Madina da alkhairi shi kuma yana nan Allah zai dora masa azaba kala kala dan abin da yayi ya fi karfin fada saboda koma me aka ma a Madina ya kamata ka ga alfarman manzon Allah garin Annabi Muhammadu malam garin manzan Allah a nan kabarin annabi yake manzan Allah yana garin ka ebo sojoji waya zuwa ya faɗa ayin duk duniyar nan ne suka ma laifi ma ya kamata in ka zo bakin garin ka ce to dai kun ci albarkacin annabi shi yasa ake tsinewa yazidin ba don wani abu ba tsinuwan da ka muna masa bai ga alfarman annabi ba yawwa sojoji ka ɗauko a zuwa ta kai mutane a madina sai da 'ya'yan sahabbai 800 suka haifi cikin shege har cewa yake wai ya halatta madina zuwa kwana uku ayi abin da aka dama cewa ya halatta madina ayi abin da aka dama a birnin madina sai da ya hana sallah masallacin annabi malamai sun ce lokacin kiran sallah ya sai dai aje annabi yana kiran sallah kuma ajiya ta da iqama amma babu wannan wannan wannan wani irin bala'i ne ai ya kamata ko mene ko ma wai kaddara ake ba mafa laifin aka yi ba in ma laifi aka maka idan ka zo bakin garin wai misali ba ne ko ka ce wannan mutanen sun ci albarkacin annabi yaya ka gani amma duk madina ba wani mai alfarma annabi yana garin ka zo ka afka garin da fada aka dinga kai sahabban annabi aka dinga faɗe da 'ya'yan sahabbai malam wai har ya ce halatta madina kwana uku to wannan abin da aka yi ba ga alfarman annabi ba ya sa mun zo in tsinuwa zai zama laifi a lahira to mun tsine eh Allah ya tsine masa ku ce Allah ya tsine masa Allah ya tsine masa in mun je lahira shi kenan ba zai yi ba ba yadda za a yi mutum da bai ga alfarman annabi ba ya zai fada garin manzon Allah ya kai mutane kana musulmi to in baka tsine ba sai ƙaryanta Allah ya kona ka ayo to in baka yi anan ba to ka taba ganin laifin da ya kai wannan ai ko ni ne ne mutum laifi in ya zo garin nan zai kai wani ko na wuya sai ya ga alfarma na ai ko a ce albarkacin wane to yi wannan bai ga alfarman annabi ba ai ga aikin da ya yi sai da sojojin da suka yi wa 'ya'yan sabai faɗe aka aibi shegu sun kai ɗari takwas ya dinga kai jama'ar annabi kuma a garin annabi kuma ya hana sallah a masallacin annabi wannan abin da aka yi anan ba wani magana Allah ya masa gafara babu kurin mun tsine Allah ne ya halitta kansa in ya zai masa gafara ne in ba zai ba mu dai mun tsine in Allah ya Allah ya tambaye mu kuma muna da bakin magana eh wanda bai ga alfarman annabi ba to wace alfarmansa za a gani in ka ce Allah ya masa gafara ko wani abu ai yana da alfarma shi ba bai ga alfarman annabi ba kai ba ko garin kadai garin ma yana da alfarma masallacin annabi yana da alfarma jejin yana da alfarma amma ya kamata duk wannan in ba a gani ba to a ga alfarman annabi ba to kaji haka aka yi annabi ya faɗa to mu kuma abin da ya fito a bakin mu mun faɗa mun faɗa mu je gaba
وتفتح خيبر على يدي علي في قد يومه kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari bayan nan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a sahabihi ay min az-zuhur ala al-adai wa bayt al-maqdis wal yaman wa sham wal iraqi har a yi ma tafiya ta tafi wa annal madina sa ta guza muka fassara ko to me kake cewa wa tufta kaibaru ala yadai alayhim fi gadi yawmihi annabi ya bada labari yace in Allah ya kai mu washe garin gobe annabi yace za a samu budan kaibara amma fa ta hannun sai da na Ali bin Abi Talib eh annabi abin da ya faɗa ruwayan Imam Bukhari da Muslim ya ce gadan gobe annabi yake cewa la'udi yannan raya ce gadan lirajilin ihibbullah wa rasuluhu wa ihibbullah wa rasuluhu gobe Allah ya kai mu za mu bada tuta ga wanda yake son Allah da annaba Allah da annaba suke son sa shi yasa muka muku tanadi da wani amsar namu na jiya in ka ce Abubakar da aka ce da annaba wa Allah yake so ya rasulullah wa ga mu so ya ce Abubakar to yake na sai a kama wannan hadisi gobe za mu bada tuta ga wanda shi wannan Allah da annabi suna son sa kuma yana son Allah da annabi Allah da annabi suna son sa kuma Allah da annabi suna son sa yi ma yana son sa ya ce ya za ka yi da wannan hadisi to ka annabi yace gobe za mu bada tuta ga wannan
wa ma yaftahu Allahu ala ummatihi min ad-dunya annabi ya bada labarin a irin budan da Allah ya wa al'ummansa a nan duniya wa yutawna min zaharatiha
da irin abin da aka ba su na furanyin duniya.
Wa kismatihim kunuza kisra wa kaisara.
Kuma annabi ya faɗa yace za a raba wato kisra da kaisara wannan wato wannan mulkin nasu Allah zai tarwatsa musu musulmai su je su ganima.
Wa ma yahdusu bainahum min al-futun wal ikhtilaf wal ahwa.
Annabi ya bada labarin abin da zai faru a tsakanin sahabbai na fitintunu. da sabani wala hawaye da biya wasan zuciya da annabi ya gaya musu wasu loke sabili man qablahum kuma za su ga tabarkin wanda suke can gabanin su wa aftiraqihim ala salasin wa sab'ina firqatan da rarrabuwan su akan addinin zai rabu kai 73 annadiyatu minha firqatun wahida sai yace wanda za ta samu tsira wanda yace wanne ne aka ce da wanda ni ne ahlus sunna wal jamaa wa anna hata takunu laha lahum am anmadun cewa cewa annam cewa za da kullu lahum da sanna roma almadan za a samu nan wa huwa alar bu qurayin ayyubu sha'a laila haudaji za a gani ana dora mutane haudaji ana lilliba shine almadu din ويغدو أحدهم في حلة ويروح في ya أخرى ba da labarin yace wani zamani ne idan mutum ya sa riga da sama da yamma zai cire ya sa wata to kaga da zama wani nasa yanzu ma wani nasa to da zamanin ganin ido kaga da zo ai da tazarce da ganin ko kaga yanzu ka gane da manyan riga annabi za ka za ai zamanin da riga wuya da ya fa wuyan ka zai wata bakwai ko cirewa ba za ka yi to kuma karshen zamani sabai mamaki yake wai mutum ya sa riga da sama da yamma ya cire wata wani har iya rayuwarsa da annabi ma riga ɗaya ne da shi riga ɗaya ne a wuyansa har ya gama rayuwar ɗaya ne ba ma wanda zai canja to yi ne annabi ya ce za a zo da zamani in zamani ya wani zai sa da sabon wanda aka sa da sabon da yamma kuma za a canja wani
وتورع بين يديه صحفة وترفع أخرى
annabi ya ce za a ga kafa kaɗan idan mutum ya ci abinci ba ɗauki ba za a kawo wani a sa ƙarshen zamani yanzu ana cin abinci sai a zara da lahar ya baka sani ba Mm. yanzu yadda manyan masu kuɗin suke haka ne in an kawo abinci kamar a zahar karfe ɗaya da rabi kuka sallah kuna zaune kuna zaune a kawo shayi a kawo wannan wallahi an ka duba sai a je karfe biyar ana cin abinci abincin ake wuni lokacin sallah duk ya fi ana cin abinci cin abinci yanzu shi zai zama aiki to kaji mm.
ويسترو- ويسترون بيوتهم كما تستر القابة yan zamani za a ga ana suturce daki kamar yadda ake suturce kaba ba yanzu ga su tara ma daki annabi ya ce ƙaryar zamani ba za a bar bango haka ba za a suturce daki kamar yadda ake suturce dakin kaba sai ga yanzu an ce ga su tara nan ya kewaye ba ka maganin bangon to annabi ya faɗa kuma mun gani sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
ثم قال آخر الحديث وأنتم اليوم خير منكم يومئذ wa'antum ku sahabbai aliyu makairan su ne minum da su yau mai irin a wannan rana وأنهم إذا مشوا الم- م- مطيداء wannan zamanin yayi in suna tafiya sai da tagama kowa baya tafiyarsa eh kowa yana ringiza yana tafiya yanzu wannan shine zamanin eh yanzu nan za a gani in ka je gari duk mutanen da gani ba kowa tafiyar su yake ba kowa tafiyar ta san idan Allah ya sa mutum ya samu kuɗi kuɗi ya samu ya dan sai da amfanin sa na gona sai ga ya canza tafiya yana dinga shi a dole baya so ya zama ɗaya da yan garin su yana rausayawa ko ba yi da doron yana dan haka yana dan haka idan kuma Allah ya sa dan garin ku ne kuka naɗa shi sarauta to kuna naɗa yin zai canza tafiya ga ba koyi yayi ba ba komai ba amma ya dinga haka ran kai da ya ce yawa abokin ka ne ba jiya jiya nan amma wai yau in ya zo yana ne awa yana tafiya idan kuma almajiri ne yana karatu yana karatu daga tilawarsa ta fara haduwa za ga ya canza tafiya in ya fara satu ma za ga yana wani doro haka in ka in da dan garin ku ne ka sani wani barka dai sai ce salamu alaikum barka ne sai kasa kasa da murya wani me yasa fifa yanzu ba abokin ka bane shi kuma annal fara da biyar da lab an Allah ya baka wani abu abin da ya ba wani ko baka sani ba ko ya bi naka nan gaba duk mutane ba mai tafiya daidai kayan zamani kowa da takama in kaga mutumin da baya yi to Allah ne sai drama bai bashi komai ba in ba bayi ba baya yi amma dai an dai in dai kaga mutum dai ya dan samu wani abu wallahi ya canza tafiya za ka je na canza tafiya wanda ya magana da wannan sai ta yi da na umaru shugabancin duniya gaba daya gaba yi yana tafiya wata rana ga tulu ruwa tulu guda dauka sai dora igiyan a wuyansa haka yana jan haka yana jan da haka yake kai tulu haka sai na umar ce aka rabu da yi hi kan na ne yana ji hi wani ne wai dan ya dan samu wannan an baya murya shi ne nake azabtar da hi ya gane hi ba kowa bane a wuyansa ya daura tulun haka ya ja ya kai gida ya ce wai yana jin hi wani ne ana nuna masa bai isa ba dan ba za mu faɗa abin da ma ya faɗa ba wata rana gan ya fita da gudu yana gudu aka ce yana umar ya kai ya gudu ya ce raƙumi ne na hadiya na al'umma ya gudu ka bari ya kamo ya lahira za ku ɗauka man zunubi na ya fita da gudu ya rike rigar da fala fala yana gudu sai da ya je ya shawo kan raƙumin ya ce a idan za ka ya ɗauka man a lahira sai a ɗau- sai a- sai ka je ka tara mun Oh, haka ake amma yanzu kowa alfahari Eh, in mutum ya dan samu abin hawa ko mota ko wani abu ma sai ka ga abin alfahari babansa ma Allah gaiso da yake babansa ba shi da yi ba ka kare dai sosai ko babur mutum ya siya ya dawo a gidansa kafin ya sai babur ɗin ka gani bayan ya mallaki babur ɗin ka ga wannan gaison da yake iyayensa ba shi yake ba ba shi yake ba idan Allah ya sa kuma ya dan samu motar hawa shikenan ya sai kada mu kulli abin da bai kai ya kawo wai sai wai a gani sai da mota an da ne kawun ka mallaka nawa suka mallaka mota amma magana kaɗan ma karau karau karau karau karau karau yana kada wai a gane wai shi ba kwanan nan ya sai duk magana da za ku sai ya dinga kada mu kulli yana daga haka idan ko agogo mutum ya za ga baya sa irin wannan rogon mai dogon hannu sai ya haka zai kaɗai ya ga muku ya ga lokaci in ga mutum yana haka dan ƙauye ya yi agogo hausa suka ce tun daga nesa sai daga hannu dan ƙauye ya yi agogo tun daga nesa sai daga hannu za ga dan ƙauye yana yin haka idan kuma Allah ya sa wani ne kaga ya dan mallaki shanu a garin ku ba yi da yi a ai daga damuna ya zo ba fuska gam ya bata ne wai kar ma a ji a tambaye noma ko na karkame ta in dai damuna ya zo kai da hiba za ku hidiya ba kar ma ka je ta gidansa ko ba za ka taba yadda ku yi sallah da hidiya su ba kuna ina kwana lafiya ba babu kar wani ya tsara masa wani haraji wani da Allah kuma kuma ka kula sosai ni nake gaya ma in dai damuna ya kaje gonanka duk mutumin da kaga yana noma ya sun koyar da kansa ƙasa wallahi baya so ne ya noma ya dan rage ma wani guri mai noman ka zo inda kaga yana yi kuma ya san kana makoshinsa ba ku gaisa ba kuma ya ganka ka gani to tsoro yake kar ka dora masa wai ya dan nome nan dan nan ya nome hin in kuma ba wannan ba kai kana da yane hi yana da yanan kaga ya ki gai da kai to so yake in ya zo iyaka ya dan ci iyaka hi yasa zai wannan bata ran ko yana bata ran yana haka yana zuwa iyaka hi a iyaka kar ma yayi wata alfarma ya bari shi yasa yake wannan bata ran ba zai in kai da shi kaga kun zauna lafiya to ya sa haɗinsa a rambu ya ɗaure karansa ya zo wani barka dai lafiya Allah yana ganin ka shanu dan ka tara wani hannu ka saki hankalin da suke da mutane ka zo kuka da musa da musa musa musu su za su yanka tsakaninmu da su sai yanka yanka yanzu ma goma ne da almajiranmu da mu duk yankawa za ne abin da kake ganin ka daura amalan ke zai ja daidai mu kuma yanka shi za ne kuma ko na kan baka yarda baka kawo ka yanka za a yi yanka za a yi kar Allah ya baka wani ni'ima ka danga alfahari abin da aka baka za a iya ba wani duk abin da Allah ya baka kana so abin ya karu kai tawari in kai tawari ka nuna kai ba kowa bane to Allah zai tsaga darajar abin kuma za a dade za a mori abin amma Allah ya baka wani abu ana alfahari to kwanan nan kwanan nan abin zaka rabu da shi ba Allah ba inna la la yuhibbul farihin kuma dan Allah ya baka wani abu kana bata rai kar wani ya amfana to kai ma fa zai bar hannunka duk mutumin da yake irin wannan wanda kake baka so dan zai mallaki abin a sauki shi ga al'amarin Allah yake in ya baka abun kana so ya dade a hannunka kana alkhairi da abin wani ungo wani ungo to sai a bar ma in baka yi sai a baka wata ran kai ka roƙa abunsa ina fata kun fahimta
وقد مدهم بنات فارس والروم وقد مدهم بنات فارس والروم wanda za zama hadamansu shi ne yake cewa ‘ya'yan farisawa da rumawa a wancan karatun nama duk mun bayyana yanzu mutum ya samu kamfani ba za a ga musulmi a kamfanin ba a sai arnawa mutanen wasu ƙasan zai je ɗauko su share da gini in ma kamfani ne in ma jirgin sama ne in ma jirgin ruwa ne su ne hadaman su su kuma wannan da suke hadaman naku wallahi su za su kai ku eh babu la yaluna hun kabalan wa duma ani kada ba da tilbagara wa minan waye wa ma tuku fi zuruhum akbar eh wayannan su za su dau sirrin ku su kai wa yahuda da nasara kuma sai sun kai ku in Allah ya baka kamfani ka kira wa musulmi yan uwanka in ka dambe ka ce wani ne ya sare ta ai musulmin ne ba su da rubun amana arni ya bi rubun amana kai ka ji rayin hankali arne yana sallah to wanda baya rike wa Allah amana zai rike ma amana haukan banza ka ai arnawan sun burgon amana shi yasa arne amanan Allah ma bai rike ba baya san annabi Muhammadu ko baya san Allah ko baya sallah ba yarda da Qur'ani ba wanda bai rike amanan Allah ba kai ne rike ma amana ba ne sun bin musulmin ba haka bane kullun dai kai ne dai Allah ya jarrabe ka da wani jarraba da baka sani ba Allah ya ma arziki ka bari musulmi gidan mai ne ka bude ka bude musulmi yan uwanka su zo su dinga cin arziki wani kamfanin shinkafa ka bude ka bude musulmi yan uwanka su zo su ci arziki Allah ya ma arziki ka hana musulmi ba kyauta za ka ba su ba kirawo su aikin ma arziki ne yayi ko na aikin noma ke ma ka je za ka je ka ɗauko arna ina musulmi sun kare ne amma idan musulmin ba su kare ba ko kuma wannan aikin musulmi ba su iya ba sai su to a kan larura ta dinga yi amma a dinga koya musulmin daga baya sai a ce ya za a sa musulmin a gurbin ya kamata ku yi kihin musulunci ku yi kihin addinin ku Mm.
رد الله بأسهم بينهم in dai su ne suke muku Allah ya ce to lalle kuma yakin ku zai koma tsakanin ku da su din da suka muku wannan su za su bi da sirrin ku su komo su yaƙe ku Mhm.
وسلط حرارهم على كيارهم Allah ya sallada hiraran cikin akan zababban cikin ku Mhm.
وقتالهم الترك والكذر والروم wanki da umar turka turkawa annabi ya faɗa ya da za su muku na turkawa da kazar da kazaru da rumawa duk annabi ya faɗi wannan Mhm.
وذهاب كسرى وفارس حتى لا كسرى ولا فارس بعده
وذهب كسرى da tafiyan mulkin kisra da kai- farisa hata la kisra wala farisa ba da hu وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده
wadda ba kaisara da tafiyan kaisara don ya zama ba wani kaisara a bayansa وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر wadda an ambato ana ruma idan rumawa za da ƙuruna mabota karnuka ne da yawa bi zahabil amya aka yi نعم إلى آخر الدهر har zuwa ƙarshen zamani وبذهاب الأمثل فالأمثل من الناس annabi haka ya faɗa idan wannan ya tafi wanda zai gaje ba zai kai shi ba in malami ya rasu kalimansa ba zai kai malamin ba in ma dan rasu ne wanda ya rasu ba zai kai shi ba in ma Allah ya bayi karatun to halin za ka ga ba ɗaya bane da haka da haka abin zai kare in dan rasu ne na Qur'ani kuna zaune ana dan rasu to Allah ya sa dan ne aka ce ba uban bane dan ne to ko da karatun irin na uban ne ba za ka ga runguman mutanen irin na uban ba eh runguma da zai wa mutanen sai ya ji ai babanmu babanmu ai ai almubazzaranci yake yi to shi kenan daga nan kuma ni ma sai ta ja baya in ba wannan ba kuma shi kenan shi uban in yana zaune a guri ɗaya ɗan da aka sa ɗan koda da karatun da kuma shi ba zai zauna a guri ɗaya ba sai a dinga tsalle tsalle in wani yana harka da babansa zai ce wannan abokin babana yanzu na harka bari in je gunsa bari in je gun wannan ya tsaya guri ɗaya ba zai yi ba kuma in babansa yana dafa abinci ya fitar kowa da kowa shi ba zai yi ba to da haka da haka shi ma ɗin kuma in ya mutu ɗansa ba zai kai shi ba haka za a yi idan mai bada ilimi ne ma haka in ya rasu babansa in ɗan ya zo ya gaji gurbin uban ba zai kai ba zai kai uban ba eh abokansa da suke ɗaukan karatu da abokan babansa a in ya zo haka ce ɗan ne halifan duk da tawon korewa zai yi sai yara ƙanana wanda za su masa abin zamani su zai kira gaba ya ce wane wane wane sai ware wasu yara shi kenan shi da ma yaro ne burinsa ya je ya sai wani mota ya hau kuma ya je ya gina wani gida ko wani menene shi kenan abin da ake yi a zauna lafiyan ba shi bane in wani kungiya ya ce a yi ma to sai a amsa in ma ba hakan ba dai to abin ba zai kai na uban ba a jawo jama'a da kowa da kowa da dadi da babu dadi a yi hakuri da jama'a to dan ba zai kai na uban ba da haka yi ma zai ja baya idan sarauta ne aka ce sarkin ku ya rasu in kun sa dan ba zai zama uban ba manyan fadawan da suka zauna suka gaji baban nasa a'a da farko ma cewa ne duk abin da ake shirka ne wani wani randa a sa wani addu'a wani laya ya ce baya so shirka ne dai duk bai yarda da wannan ba kuma dattawan gurin wanda sun ga jiya sun ga yau ba zai nemi shawaran su ba sai ya dinga neman shawaran yara hausa suka ce na yaro kuma kyau yake baya karbo yara zalla su za a kira fadawa manyan wannan dattijo ya ga ba a kula yi ba sai ya je gidansa yi ma ya ki fitowa wannan dattijon yi ma tun yana zuwa ya daina dawa daga nan kabo fadan bayan na dahi da shekara biyu sai yara daga yaro sai yara nan gaba kuma sai a dinga jaran kai da akwai yarinya ko a kawo maka sai ka wale yau sarki yana kawo masa yan mata ina sarauta ai kaga makiyinka ba sai ya nasara da kai ba ai aka ce wani sarki ne zina ma kar kai kar kai ba dan Allah ba dan ka kare kanka ma dole sai ka gudu da harkan mata kaman kuma yaro da yaro a dinga sa wani bakin mota da bakin tante na gilar a kawo wannan yan matar a kawo a koma ina ina sarauta azumi idan mai kuɗi ne ya rasu yaran sai gaje yi duk yadda kuka rena mai kuɗin wallahi ƴaƴan sun zo gwara uban sai kun ga gwara uban in sun gaje shi din halin uban babu yi a jikinsu babansu idan lamara idan wannan watan na layya ya zo mahaifinsu ko ba komai ko bai biya mutane layya ba uban zai ce a ɗan kaiwa ne shinkafan sallah ɗan kaiwa ne shinkafan sallah zai ware kawai mutum hamsin ya aika to in dai ya mutu ba za a yi wannan ba sai a ce wane inda ta suka zo su ce baban mu fa baban ku lokacin da yake raye idan wannan wata na laya zai yana ba mu shinkafan sallah sai a ce to ina ruwan mu ina ruwan mu wannan ma shi yasa kansa yake mu ba mu sa kanmu ba da wannan wahala to kaga ta ina arziki zai zauna nan ba zai zama ba uban kuma idan azumin lamarana yi yake ba mutane hatsin fidda kai to yayan ba za su yi ba wallahi to yi yasa da haka abin zai kare in mai kuɗi ya tafi wanda zai gaje shi ba zai gaje shi ba zai ja baya in malami ya tafi wanda zai gaje ba zai kai ba in ba sarawa ke ya tafi wanda zai gaje ba zai kawo za suka ce kai gurbin ido ba ido ba ne shi ne fasararsa mu je
wa taqarubu zaman kuma za a kusantar da zamani malam eh shekara zai zama wata wata zai zama sati sati zai zama kwana daya kwana daya zai zama kaman awa daya haka shekara zai yi kurin yanzu nan baɗi yanzu nan baɗi ba kwanan nan aka ɗaura gudu na bai shekara takwas ɗin zai to takwas ɗin buhari ma haka ne to takwas ɗin haka yanzu yanzu haka za a dinga tafiya bara muke zaune muka yi layyan nan fa in kama in ka gane kaman jiya muka yi layyan to yanzu ga layyan ta dawo kaman jiya jiya aka inda ka tuna ka gani in ka tuna kaman daga jiya ne zuwa yau Allah da abin ka ajiye naman layya ne kaman guda biyu ko uku an nuna ma za ka ce jiya ka soya har da mai gonka na da da akwai za a ga haka to amma ga yi layyan ya dawo haka ta karaba zamana zamani zai dinga guza kif kif kif dan za a yi a gama da wuri to riba ka zo ka zauna irin wannan gurin a zuwa taimaka a jinjina annaba ka zo annabi amma abin a gaggauta ake tafiya babu irin na da dade din babu abin haka zai dinga tahowa wa qabril ilmi kuma annabi ya faɗa ce za a karya ilimi za a danke ilimi da mutuwan malaman duk malamin da ya mutu wanda zai gaje ba zai kai ba haka abin zai zama in za a ga wanda ma Allah ya ba su ilimin sai su ce ba za su ba da ilimin ba an haka ba da karatun awa biyu ba ya isa ba wani kuma zai ce a yi a sati rana ɗaya zai bada karatu sai asabar asabar wani kuma zai ce a shi kullum zaman awa ɗaya za a yi da dare ba karatu kuma gaje sai da dare awa ɗaya mutane suna da bukatar abu sai ka mutu zaka ba wani kuma an zo karatun an zauna da ilimin ma sai ce shi ba ba shi da lokaci ba shi da lokaci da haka da haka in ma har ba an yi ilimin in ma ba a yi ba kuma wani gayi zai zauna ilimin babu shi wani malamin ya rasu to dan da zai gaje ba zai kai ba zai kai uban ba babu ilimin kuma saboda abin da zai ja ba da ilimin ba mugun sarki eh ba da wanda suka zauna an san ga wannan yaron yana da kuɗi kurin shi ne za a ce shi ne halifan babansa shikenan ai wannan ne halifa halifa halifa to lamarin wannan ko ba lamari ne na ko nada ba abu ne da Allah zai nada da karfi da yaji ko zo ko sai yi ba bai san komai ba shi kuma bayan an naɗa ga shugaba bayan shugabanci akwai neman ilimi ne an ce ka je gurin wani ma kunya kake yi to nan gaba za a zama da fatawa a ce ana gata malam sai dinga fatawa da ƙarya yana zari ido shi ya bada shi ya batar su ma wanda suka ɗora yin su batar nan gaba abin haka zai in wannan mai kuɗin ya bada kuɗi hakimi zai ce wane ne halifan babansa wane za a naɗa ba magana yana da ilimin ba yi da ilimin haka ku duba dai ku gani a sallar masallatan juma'a idan baban mutum ya mutu shi ne limamin a yayansa an akwai mai kuɗi shi ne liman ɗin ba maganan wannan ya yi iziya wannan ya yi risala a a in dai sarakuna sun ci kuɗi shi ne liman kuma zai ce to ai in ya ce in yana da kuɗin ba in ya ce shi ba bai iya liman sai ba ce a wani abu ne kuɗi ba ce ba kuɗin sallan juma ne ka ce wani abu ne kuɗi ba ne kuɗin ba ilimi kuɗin daga ya rike takarda ɗaya shi kenan ya dinga yi ya dinga yi a dole shi ne liman shi haka za a dinga yi to saboda haka za a ɗauke ilimi ku yi ƙoƙari ku nemi ilimi in kun samu ilimin a zamanin da kuke ku sanar da wanda bai sani ba balli ga anni walau ayat eh mu yi ƙoƙari hakan ma hakan ma a dinga bi kaɗan kaɗan nan har Allah ya amfanar da mu gaba ɗaya.
wa zuhuri lafitani wal harji kuma ƙaryan zamani ya zo bayyana fitina ko ina wal harji da faɗi da yaƙe da yaƙe yaƙe.
wa qala wailun lil arabi min sharrin qad itaram annabi ya ce wailan halaka ya tabbata ga larabawa min sharin kadin da rabu ga sharin da suka jawo da kansu wannan sharin da ya samu laraba annabi ya ce su suka jawo da kansu ga nan laraba sun zuba ido suna kallo amurka ta yaƙi iraki ko yanzu lokacin da yake yakan iraki duk laraban duniya sun haɗa kai ta isa amma laraban suna kallo aka yaƙi iraki da aka gama da iraki a hankali kuma a koma kan siriya ko yanzu ana yakan siriya kullum ko ba ƙasar da take taya siriya tana nan ana yakanta yau gobe ana yakanta an tura mata mutane kala kala larabawan suna kallo kuma an fara hada maka da yaman fada a hankali idan an gama da siriya nan gaba sai maka fa ita makan kuma wayo ake yakanta ta kasa ganewa yanzu da yakin ya kai yaki bana har ta kulle dakin kaba ta ce kar a yi sallah ba abin da aka yi ai kaga an ci ta da yaki eh Allah ne je kar yi sallah ɗakin da tsuntsu marar lafiya in ya zo ya tsallaka ya samu sauki ɗan jinya ne ya sa har a wannan aji a tare a daga hannu a yi addu'a jinyar ma bawa ce kamar mu daga an je ɗakin kaba an yi addu'a inda gaske ne jinya ma Allah zai dauke amma wace jinya ce har za ta sa a kulle ɗakin kaba ba a yi sallah ba ba a yi sallar juma'a ba yanzu akwai yakin da ya fi wannan yakin tambaya nake jama'a to bayan wannan ha'ila yau yanzu ga yi nan aikin haji bana ta ce kar kowace ƙasa ta je sai 'yan ƙasan kaɗai yan ƙasan kaɗai su je to me laifin 'yan wasu ƙasan tun da 'yan ƙasan za ku yi wannan bakin ba bakin ku bane bakin Allah ne tun su da yanzu yana hannun Allah kuma kowa zai je zai je da guzurinsa me ya kamata a yi addu'a a buga mana 'yan Nijeriya da ko'ina ga abin da magani ku yi addu'a Allah ya bada za a zo aikin haji duk wanda ya zo ya roƙi Allah jinya da ya damu musulmi Allah ya ɗauke. to yanzu kaga ban an hana bako bai zo to nan gaba ƙarshen ta ma gaba ɗaya za su hana to nan da kuma aka hana aikin hajjin gaba ɗaya ba a je to a jira ta yin kiyama a jira ta yin kiyama to kaga wannan sharrin da kanku za ku jawa kanku da kanku ba wani ne hana ko kun ce kana zo aikin haji kuma kun kulle da aikin kaba wa ya sa ku da kanku annabi ya ce larabawa azaba zai tabbata ba ga sharrin da za su jawo da kansu a gari ya an raka uban gida yanzu ga ɗakin Allah a gari ga ɗakin Allah ba za a rike Allah ba za a rike Amerika Amerika nan bayan Allah ne an bar Allah an rike kabiri kabiri bawan Allah shi ne uban gida an bar Allah wannan ai ko yanzu yaƙi ya ci laraba ko yi mana garin da ɗakin Allah yake wanda Allah ya bada kiraransa allazi أدعامهم من جوع وآمنهم من خوف yanzu wannan garin saboda tsoron mahaluki tsoron mahaluki a bar Allah a je a rike Amerika bayan an rike Amerika ubangida a bar Allah kana ga Allah ba ya yi da mutane ba ko iya wannan kar ya kai Amerika arnawa ne shugaban kasan Amerika kabiri ne to maka ko ba ta da ubangida sai shugaban kasan america kabari a rike ubangida kuma qur'ani yana cewa walan tarza ankal yahuda walan nasara hatta ta tabiya millatahu to Allah ya gane da mu za mu tsaya iyana eh mana mu da kai bayani kowa sai ya bada jaka goma zai yaji a ɗan ga to nawa ne jaka goma ne kudin miliyan ɗaya ne miliyan ɗaya za ka bar kai in a ƙasan kai yanzu za ka sai ka bada miliyan ɗaya to kaga na cikin garin ma fa kenan ga aikin hajjin mu gwara muna nesa su suna gani ba sa ci ba sunan ka ka gani ba ka ci ba Allah zai bari kaga abin da yasa suka sa jaka goma mana Ahmadu ka san dalilin da ya za ka je sai su bada jaka goma ai da za a je muna ba su kuɗi ai to kuɗin ne ba su da yi yanzu suke neman kuɗin ta wannan hanyar su kuma jaka goma da suka yi dabara abin da ya sa an aka yi haka a fita a bar ƙasan ai ba sa son kowa ne a ƙasan ko mu ɗaura musu wannan ƙasan mu gana musu azaba su biya in ba su biya ba su bar ƙasan an ba su yi aikin hajjin ma ba ba tsira za su yi ba ba jaka goma cewa za a yi kuɗin ku fita kafin kifirin layi sha ɗaya Allah kai mana gafara aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya ɗaya karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kulhu huwa kafa uku da goga ubangiji jama'a karanci fatiha cikin tarbi kowa ya sa bukatar sana alkhairi Allah kai mana dauki Allah mun gode maka mun gode maka na kulla halin bismillah da kul huwa Allahu kafa uku uku yabo ga ubangiji Fatiha da salatul fatihi Tunda sun zahi ke ɗaukar su aka yi. to a masa fatiha kafa uku Allah ya kare ku sharrar a fatiha kafa uku Allah ya sa ga abin ya zama yaki fatiha kafa bakwai bakwai Allah ya sa ka kai alfarman wannan annabi na amin shigo Allah ba da lada Allah ya sa ka kai kuma fatiha kafa bakwai bakwai dukan bukatun Allah ya biya mana Allah ya zafi raka kan da ana yi Allah mu roƙe ka dan girman zai domin izza domin buwaya dan jabarutin ka Allah dan alfarma alfar iba da yardan dan mai shari Allah ya kare da alkhairi Allah ka bayyana mu maza Allah kai mana dauki darajan wannan annabi na dukan shari kuma Allah kai mana hijabi Allah sallah Allah ya sami daraja dukan abin da yahudu da nasara suke nufi ga al'umman annabi Allah karka ba su nasara Allah ka taimaki musulmi da musulunci Allah kai ya kafirai da kafirci maza Allah kai mana dauki ta ko ina Allah ka danno mana da alkhairi Allah ka jibinci lamarin mu bukatun mu na alkhairi Allah ka biya na al'umma Allah ka biya dukkan bukatun da suka dame mu Allah ka share mana hawaye alfarman san da muke wa annabi Allah ka lallabe mu da rahamarka ka lallabe mu da albarkanka ka lallabe mu da alkhairinka saboda martabar اللهم آمين ربنا تقبل منا الحمد لله الله يبارك لنا الخير